ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'd assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo jihar da magara mu shiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yan uwa kamar da yadda muka fara yan sati biyu na uku wannan shiri muna yin shi ne kai tsaye daga nan gidan jihar da magaram yan uwa masu kira za su iya kira a lambobi guda biyu iri haka kamar haka lamba ta farko lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 01 62 haka za su iya kira a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka kan daidai kwarakuri Allah gafarta mana yan uwa kuma dai ƙara bayani wanda zai kira in yana so a ji shi da kyau ya yi ƙoƙarin gusawa daga wurin rediyo ya ji magana shi a waye shi ko ya kashe rediyo ko ya gusa daga wurin rediyo ya rika jin magana shi a cikin waye shi muhimmin jin shi da kyau insha Allah Allah ba da ikon shiga kuma muna fatar sai tambayoyi masu fa'ida na fahimtar addini Allah muna muwafaka yan uwa kamar da muna bayani sati da ya gabata na mahimmancin bawa ya kaɗe ta Allah da ibada wanda shi ne manuhar samu mu a wannan duniya cewa a kowane lokaci mai hankali yana tsaya tunani daga ina nake mana na zo nan duniya kuma yanzu a wani hali nake kun bayan wannan rayuwa ina na nuwa tambaya ce don mai hankali ya kamata a samun jawabi kanta abu ne sanne allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mahalicin wannan duniya da abin da nake halittacce ne allah mahalicin kowa da komi yayin mu a wani tsari na alamu da ba mu ya so cikin ikon shi sai halice mu halitta da ya mana akwai manuwa a kanta ita ce ai da makaranta a sati da ya gabata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun manuwata matsayin mu na bayi zai kama nan ya mana umarni na kaɗe tashi da ibada kuma da dokoki zai aiko zuwa gare mu wanda ya yi imani da wannan ayoyi manta asali mun huto daga gidan aljanna babanmu adam allah da ya halicce shi a gidan aljanna a can yake zamane dalilin makircin shaidan da kadara ta allah shaidan ya yaudare shi na saban allah wanda dai dalilin haka Allah ya saukar da wannan duniya to Allah ya haudi bayan ya saukar da Adam da Hawwa bangare guda Iblis fa imma yatayannakum minni hudan faman tabi'a hudaya فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون wanda ya bi ya ce Allah ce zan aiko muku da shari'a ka kenan ta hanyar manzanni Allah yake aiko da shari'a shi Allah ya sanar da Adam da zuriyar shi shari'a ta za ta je gare ku faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda ya bi wannan shari'a tawa ba magana tsoro ba magana bakin ciki gare shi nan alkawali ne na wanda ya bi dokoki na Allah a saƙo da Allah ya yi babu tsoro na tashin ƙiyama ba baƙin ciki gare shi amma waladin kafaru wa kadzabu ayatina wanda suke waladin kafaru wa kadzabu bi ayatina Allah wanda suka kafirce ma Allah suka kaita da ayon Allah to na bula ka sa banda wannan sune yan wuta hum fiya khalidun kaga kenan wannan hanya Allah kama wannan duniya da wannan manuwa za a zo da dokoki su same mu ga kanan Allah halice ka ya baka hankali to wannan duniya dan uwa yanda ka ganka a ciki yau babu wanda aka shawara da baban shi ko baban shi zai zo duniya ya kamata mu kawo na duniya zo ya ga duniya ko ya kaza a'a Allah ne ya kaddara ya so ya samar da kai a tsakanin uwaye kaza ko a kabila kaza ko a gari kaza ko a ƙasa kaza Allah ne shirya samun ka duk da kake a duniya wannan samun samar da mu da aka yi a nan duniya wata rayuwa ce guntuwa guntuwa ce mata'ud duniya qalil dan rayuwa ce guntuwa amma a cikinta a wannan rayuwa guntuwa da muka tsinci kanmu a cikinta a ciki yake da samun nasara jin daɗi na rayuwa ta hal abadan abada haka a cikinta yake da sababin asara ta hal abadan abada kenan a wannan rayuwa ta duniya yanwa muke da shiri na zuwa waccan rayuwa ta hal abadan abada shine kiyama wanda Allah tsara haka ya tsara yadda muka rayu a cikin ma'aikonmu lokaci mai tsawo watanni da aka bamu ga mu yanzu Allah kama wannan duniya yadda dai kowa su dubin hankali ya sani Allah ne shirin wani abu samun ka cikin ma'aikaka kuma yanzu ya kaka wannan duniya to yadda nan ba shawara aka yi ba ba tare da ka sani ba nan ma Allah lokacin da ya so da ya kaddara mana za mu tashi daga wannan rayuwa kuma zuwa rayuwa waccan wadda kuma ita wannan rayuwa daga ita ne ake rihe takardu kowa iya takarda bawa iya takarda yan wani mun ina ƙara bayanin cewa shirin akwai kofa ko dama ta kira a yi tambaya ga wanda ya samu damar kira duk da layin namu suna da amma dai akwai kofa ta mutum ya kira ya yi tambaya wadda tsakiyar addinin shi daga ko ina gidi duk masu jimu suna iya kira ta lambar da aka bada guda biyu lamba ta airtel mai 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 karan dai Allah mana mafaka kida wani mutum zai iya kira kai tsaye lokacin da muke shirin insha Allah illa da mun bayani mai kira ya kokarin kauda rediyo a lokacin kira ko barin wurin rediyo muna cikin bayani yan uwa mun samu mu a wannan duniya matsayin mu na bayi Allah kai mana duniya zai ba mu umarni na yi da rashin yi to cikin babban aiki wanda sababin samuwar tamu anan diyan da za a yi mu kaɗai ta Allah mahalittin mu mahalittin wannan duniya gaba ɗaya bai so Allah babu laihin da yake gaba da shi da yake hushi da shi irin ka gama shi da wani da in me ka gama shi da Allah mahalittacce da yin shi akai ba wani in me ka ɗauka ka ba shi haƙƙin Allah wannan ba kowa ba ne ba kuma ba wani na Allah kaga anan akwai kinarishin girman Allah shi ya kawo ɗan adam zai gama Allah da wani wani wa idan mun ce aka ce bauta kakka ɗauka wai sai ka je ka sujada ko ka rukuyi ga wani gumki ko kai a duk abin da yake Allah ne kaɗai yake da haƙƙi a kan shi ba a ma kowa in ba Allah ba Allah shi kaɗai yake kuma bai yarda ba a gama shi da wani assalamu alaikum assalamu alaikum na'am kenan Allah shi kaɗai yake bai yarda ba ka gama shi da wani in wa ka ɗauka duk abin da kaka ɗauka kamar wace bauta wai sai ka sujuda ga gumki a'a duk abin da yake haƙƙin Allah ne ba a ba wani Allah shi duk abin da ke misali yanzu ka ɗauka misali ruku'in ne yin sujada kin ne da rantsuwa ne da kira ne misali yanzu ka samu matsala kana cikin wani mugun hali kana neman agaji baka ce yawa ne ko aljani ko mala'ika ko na annabi kurin Allah kurin ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah ka kira Allah kai tsaye duk halin da ka shiga kaga wannan Allah kaɗai yake da haƙƙi a shiga matsala a kira shi a san bai bukata Allah kaɗai kai ka ce iyaka na abu iyaka na sta'in kullum kana karanta fatiha Allah kai kaɗai nake bauta haka kaɗai nake neman agajinka kidan ka shiga halin matsala Allah kaɗai za ka kira kowa sai Allah bala'i ya tunkaro ka za ka faɗi ne ka wani bala'i to Allah kur za kira wannan shine ne haƙƙin Allah wajen lokacin addu'a kira ba kiran kowa sai shi yanwa abinda na mahiya maka saba wanda kuma mutane da ba su kaka da shi ba na bayanin rantsuwa cikin wasa mutum zai ce maka aishi wasu dabara ce ya rantse ta kwarakwa ko aradu wasu iya nema rantsuwa ba ce a laihi ne ka rantse da duk wani abu ba Allah ba ko ta kwaran kwatsa ko ka ce aradu ko ka rantse da wannan daren ko na rantse da kaza duk abin da za ka rantse da shi in dai ba Allah bane ba laihi ne ka ba wannan abin haƙƙin Allah yan wanda za ku gano da haɗarin rantsuwa da wani abu ko ta kwaran gwatsa ko aradu ko kaza ba Allah ba annan sallallahu alaihi wasallam ya ce magana halifin filafi billah duk mai rantsuwa rantsuwa da Allah kuma ya ce man halifa billah bakar ashraka annabi ce duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya gama Allah ya shirka da Allah ka rantsi da wani Allah dan haka kenan shi yasa ganin hadarin fahimtar wannan nasu yasa Abdullahi bin Umar cikin sahabbai yake cewa la'an ahlif bi ghairi llahi ma'ana la'an billahi kaziban ahabbu illa min an ana alif billahi bi ghairi ma'ana sadiqan ma'ana da ruwaya da ke cewa Abdullahi bin Umar yin rantsuwa da Allah akan ƙarya kasan wallahi ne ka rantse da Allah kan ƙarya wallahi ne kabira ce babba amma ce gwande wannan lahin babba da ya rantse da wani Allah ko akan gaskiya ne me yasa rantsuwa da wani Allah shirka ce da Allah gama Allah da wani ne babban lahi ne ya kowane hadari duk da rantsuwa da Allah kan ƙarya lahi ne amma wannan lahi ya wannan nan ya so karantar da mu ne da al'umma cewa hadarin rantsuwa da wani Allah ba a yi yan uwa wanda yau cikin rayuwa bai ce mutum komi ya ci aradu ko ta kwaran kwatsa ko nan dare duk wanda ga musulmi bai halitta in ta kama a rutsa a Allah kuran assalamu alaikum na'am alaikum salam na'am bismillah ka gama ka alhamdulillah
idan ko ko da wa ko zai ka ka ba haka ne kawai kai ne zai ka wannan rakuwar sai ka kai kokari kai wannan rakuwar ko kamar tun da akwai magana wanda za ku kasan ba gaskiya ba ne ba sai kun tsaron farko kuma da kai
to ina ji da ina lamarin zukin na akwai matsala ta layin na fahimci ka dai a takaice zama zan yi bayani kamar radiyo insha Allah kamar radiyo iya maganar mutum wai ko da kai a ranka zuciyarka ka rantsi da wani Allah ba dan ba wai dan mutum ne a ba a yi kurin baka rantsuwa an annabi ta din rantsuwa an har ta kama to da Allah za a yi ko kuwa ka yi shuru kenan baka ce da wasa da ke yi ko tun ka san a radu baran tsuwa bace ba ko ta kwanan kwatsa ka yi don ka yaudar mutum a ba a yi kurin ba a yi kurin in rantsuwa ta kama annabi ya ce to kai da Allah billahi la ilaha illallah wallahi ko tallahi wannan shine rantsuwa da da sunan Allah amma da wani abu ba a yi ko da wasa assalamu alaikum na'am
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muna lafiya.
Lafiya alhamdulillah.
A muna jin daɗin wa'azi kuma muna jin daɗin ƙayatarwa.
Allah taimake mu da aiki, Allah taimake mu.
To amma mu.
daga ina ne na'am ah yan uwa muna maganar ba a wasa na rantsuwa ba a wasa babu wasa cikin rantsuwa ko kai in shi ma wai yan uwa ko da Allah ba a san yawan rantsuwa eh hafizu aimanu kuma ce ku kiyaye rantsuwa ba a san yawan rantsuwa kurin inda mutum ya yawan rantsuwa to wala zai halakar da kanshi da manzo ta rantsuwa ta ƙarya tana rushe gida tana rushe albarka da haka kenan mutum ya guje ma rantsuwa in ba ta to in har ta kama za a rantsuwar gadagadan to a rantse da Allah shi ma abin da ka tabbatar haka ne babu shakka kan shi ba a rantsuwa kan kokonto kurin in har ta kama kuma ka tabbata abin haka ne an bukata ka rantse to ka ce wallahi ko tallahi ko billahi ko billahi zai la ilaha illa huwa irin wannan rantsuwa shi kamata kai amma aradu ta kwaran kwata wannan dare to rantsuwa ce ta jahiliya kayan musulunci musulmi rantsuwa da kowa sai Allah assalamu alaikum la la ga murya na'am lafiya alhamdulillah ha bismillah mene wallah ba ji da kyau matsalar da zo gare mu to to to to daga ina ne ha daga ina to bismillah na san to shi da ita tambaye ki ha eh
Ina hana sallah ne?
a bakin kwana arba'in wanka za a yi sallah ko da yana zauwa ya zama cuta ya ta likita ya ta likita
Aha.
wannan duk da ina ganin su take ta kira ne haka a takaice mas'alar jini na mata a ruwayat ummu salama abin da inganta ta ce mazana yana raye mu mata muna jiran jinin biki iyaka kwana arba'in kawo kwana sattin akwai ra'ayi na wasu fahimta amma nasi karara na sunna annabi yana raye mata bakin kwana arba'in suna ajiye su yi wanka su yi sallah ko da jini ya zo ya zama na cuta kenan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ha Ano, bismillah ina jinga jaga a wani lafiya?
lafiya alhamdulillah
Masha Allah, gajiya.
alhamdulillah
To, masha Allah, ya aiki muna jin daɗin abubuwan da kuke wallahi. To, muna koyon ba su ne wallahi.
daga ina kuke kai Kurna, kurna ina kurna kasa ina ce
can take ta mana.
to to to to to Allah taimaka Eh, Allah taimaka assalamu alaikum Walaikum salam akan sallah muna so a tsaya mana kafara ta rantsuwa.
to eh, kai daga ina kake
A nan da garfiki.
to bismillah ka kamar radio kamar radio eh iya tambaya kafara ta rantsuwa kafara ta rantsuwa ina ga abin hanya uku ce ko mutum ya ya ciyar da mutum goma abinci ko ya musu kaya ko azumin kwana uku yan uwa a takaice eh, yin azumi darura ce inda mutum ke iya ciyar da mutum goma to ba a bukata kai azumi dan Allah da ya kawo ciyarwa ya kawo az- ya kawo ya kawo azumi ya kawo ciyarwa ya kawo sa- musu kaya ko yantar da bawa duk da kaya ba bawa yanzu sai tafi mana miji sai mu sasta ayyam kenan magana azumi shine karshe duk wanda zai iya ciyar da mutum goma abinci to ba bukata ya azumi in ko azumi bai ba saban sauran kafara ga ganin an san azumin irin wani kamar na zihari na mace na wani kisa duk azumi ne yayi- shine a gaba amma wannan na rantsuwa an san a ciyar da abinci nan abinci zama guda mutum goma ka ba su kaya ma'ana ka ka ba su abinci su ci zama guda fala goma kenan ko da zaka sani masu abinci su zama ka fala goma mutum goma ya ci abinci ya bari wannan shine ka sabke abin da yake kanka wannan kai ka fara kenan ka fara rantsuwa yan me ka fara rantsuwa yanzu misali mutum na rantsi da Allah bana ƙara zuwa gidan wani misali ko na rantsi da Allah bana ƙara ba wani kaza kuma sai kaga zuwa shi yayi da mu haka ne kaga kuma- ko kaga kaga ka yanke mai shi yayi ko baka bashin kaga bashin shi yayi to sai kai ka fara ta rantsuwa ka ba mutum goma abinci kuma abin da kace baka sai ka je kai wannan shine kafara ta rantsuwa abinda ka rantse ba kai ko za ka yi kuma annabi ya ce kan mutum ya ce ai misali yanzu aikin alheri ne ka ce ai ni na riga na rantse bana kafara na rantse bana ƙara taimaka ma wani ko na rantse Allah bana ƙara zuwa gidan wani kaga wani alheri ne ka yanke to kaka ce ai na rantsu wani bana kafara a kai kafara annabi ce kafara ita ta alheri kai kafara rantsuwa kuma sai ka bashi ko kai kafara rantsuwa kuma sai ka je ka yi abin da ka ce ba kai amma ka ce ni na rantsuwa a to kuma gane inda ake ma rantsuwa ka fara ba rantsuwa ƙarya ba da gangan abin da ba a yi ba ka sai ba a yi ba ka ce wallahi haka na yi kaza kai kuma kai ba to wannan ta wuce ka fara sai ya tuba kurin sai dai mutum ya tuba ga Allah shi rantsuwa da ake ma ka fara ta na rantse da Allah banda kaza sai kai ku na rantse Allah zan yi kaza kuma ka ƙi wannan shi ake ma ka fara na fata a gane ka fara tana kan rantsuwa wadda take kullalla wadda aka yi kuma da ana yi amma ba rantsuwa ƙarya ba kuma ku rantsuwa take zawa kuma ta kafara kuma ba lahi kai irin kamar cikin haka fitar baki ba kayan niyya bane i wallahi wannan kan lahiya i wallahi la wallahi kuma iya kana ciwon kai kuna masara kaga wannan ka hadi ne kurin zo maka tai ba tsaya ka ba kai niyyar rantsuwa to wannan ba a kama ka akan ba ta kafara kuma a kama ka da niyyar rantsuwa tunda ba niyya kai ba kidan rantsuwa da ake ma kafara kai niyya ne ka rantsi akan zaka yi kaza ko ba kaza amma kurin rantsuwa ta tuma haka furta da baki haka ba tare da kayan niyya ba wannan ba ɗaukan ta rantsuwa wadda ake ma kafara kuma rantsuwa aka da gangama ta ƙarya wannan kurin sai tuba ga Allah ita ma ba mata kafara kina rantsuwa biyu ce ba a ma kafara rantsuwa ta ƙarya ta haƙa yin kafara sai tuba ga Allah rantsuwa ba ta niyya ba ita ba ta kafara ko kuma misali ka tsinka wani abu daga nesa ka ce wancan abu kaza ne wallahi wancan abu kaza ne wallahi kai tsakaninka da Allah da ka hudu shikin ne shi da aka zo ashe ba shi bane to kaga wannan ita ma bata kafara an ana kanta lagawal yamin rantsuwa ce wadda bata cikin lisan rantsuwa ba kai ba kai a ganin tsakani ga Allah wani abun haka ne ba haka bane ba wani abu ne da ga abun kata kata haka ne kurin da kase kake to wannan ko da ba haka bane ba nan ana kanta lagawal yamin rantsuwa da bata da kafara da sassan rantsuwa assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya rahmata Allah barka da kokari.
barka sanin ku Da Allah tambaya ce gare ni.
na'am daga ina kake kai
Ni ina nan cikin zandar.
to bismillah yawa tambayar da nake yi tambaya ce ta ka fara wanda ta shafi kaman kaman ka zo ku kwanta da matar ka tana jinin haila eh ta kan fara
na to na gane kam- kamar radio insha Allah Eh, na'am wannan iya nihin akwai wanda zai zo mace cikin haila kafara wanda annabi ya ce ya kafara ya sadaka da dinar ko rabin dinar ruwa ta tabbata kan haka a yanzu idan muka ce dinar rabin dinar ma idan aka ɗauke shi a farashi na jaka talatin talatin saboda dinar na shari'a garam hudu ne da yanci 25 kimar kenan garam hudu ne kenan da kwata to idan muka ɗauki garam a yau farashi ya tsaka tsakiya jika 30 to kaga kenan jika 30 so hudu jika 120 ga ga karkin jika wani makacha jika eh, za za mu ce jika bakwai da rabi shi ne kaga rubu'in dinar kenan idan ka ɗauki eh, za ka wakilin jika sattin akalla jika sattin za ka ba da da jika bakwai da rabi shi ne ka fara ka an kudin assalamu alaikum la yaro alhamdulillah alhamdulillah Allah daga na kake kai ga mace na to to to to to, Allah ya taimaka Allah ya taimaka Malam muna da tambaya.
to bismillah Kamar idan na yi sallah azawar, eh gaba sai na ga wani jini a tsahata ban san ba da zaman shi a cikin wannan eh ko ban gani ba gani ba sai kamar gobe da safe gari ya waye da gani To wannan sanorin nan da azawar da la'asar da mangarba da isa iya ne
to shi kama kana jin radio ko kama radio ka shi kenan kama radio to to yana da rarrabe yawa ba yawa to dan wa takaice eh mu'ida da wancan mai magana dinar dan eh jaka bakwai da rabin ce kenan ita ce rubu'in za mu ɗauka rubu'in na na garan kenan jaka 60 ne ka raba jaka bakwai gida hudu kaga bakwai da rabi uku da rabi da hamsin kuma ka raba gida biyu a takaice dai da jika an gaba da jika biyu da ka hudda jika 62 kurin ka hudda wannan mai magana ya yi sallah da najasa ina ga da jini da mace da akwai sabani kan zaman najasa jini doka akan ma ka yi sallah da najasa a jikinka duk wanda ya sallah da najasa kamar da ka hudde sai bayan lokaci ka tuna sallah ɗaya sallah biyu to wannan sallah da aka yi akan rashin sani baka sani ba sallah da aka yi ta huce sallah ta huce ba magana ramo sallah he dai ka wanke saboda gaba wannan shine kurin kenan sallah ka ta tsira kurin he ka wanke saboda gaba ko da misali ka yi sallah ya ka ga wani wutsari ko ga wani kashi a jikin ga bayan ka kare sallah ba gani ba da he ka kare ko ba lokaci ya wuta sai ka gani sai ka wanke wannan najasa sallar ka ta yi amma saɓanin inda misali alwala ce ba ka yi ba to nan ko sallah nawa kai ya ka sake ko irin masu mantuwa da wanka da janaba su yi mance su yi sallah to wannan shi lokacin da ka tuna za ka yi wanka ka sake sallah amma najasa a jikinka ko wurin da ka yi sallah ko a jikin kayanka to wannan ita in sallah ta huce ta huce ba a sake ta eh dai a wanke saboda gaba yan wa muna ƙara bayani dai mutane suna da dama su yi kira a lambobin guda biyu da ake badawa don shirin kai tsaye na kenan daga gidan radiyon jihar da magana kenan lamba 96 sifili 1 62 assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Assalamu alaikum.
na'am Tambayar da nake ita wannan lamba da nake kira a kanta.
eh lamba wani na kan lamba saboda akwai tambaya wata lamba kamar da yawa.
lamba ta ce wannan
yau lamba ka ce ko lamba kuma kenan ko da mun tashi kana kana kira kanta yau ke nan dama yana da bukatar lamba ka da Eh.
bayani a da shi kan eh ba ba matsala insha Allah eh alhamdulillah ina ga akwai ta lamba ma daban ta radiyon yana gadi wannan da ita ne an kawo mun salula dai ban san ba lamba ba zan hude ta inda za a rubuta min lambar sai yan hude ta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to matsalar da zuciya gare mu da ta kace yana ga ni banda jinka kenan a cire a sake daga baya Ah, muna fatar yan wadai kenan za a yi kokarin kawo da rediyo lokacin kira kuma assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am salamu alaikum wa alaikum salam bayan lafiya na da lafiya da alhamdulillah
eh na da ka na'am mu muna da kamar muna so a ɗan ja ma ɗaliban ilimi na ta hankali akan kuma da ɗan malaman su akan bisa wasu abubuwan da suke domin muna ganin kamar bai dace ba eh
akwai yara ƙanana ga wanda kai an mata da ɗan samari wanda za su rinka ɗaukan ƙur'ani kayan suna zuwa makaranta abubuwan da suke da ƙur'ani a kan hanya za ka maganin kamar bai dace ba eh da akwai yaran da za a gani kamar da zai wuce da ba amma kuma ya ɗauki ƙur'ani ya rinne shi yana ta yana wasu abubuwa wani da wuce shi na kwanci nan kowane da ku sami duk da daidai ya yanayin da yake kenan ka wuce matakin da ya kamata za ka ɗauki kayan kenan shekaru.
mm, to kana sha Allah za a- na- na gane Mm.
Kenan.
to eh, duk da lambar da aka bada akwai ƙari ta ita ma ta radiyar jiha ce ta wannan ta radiyo ce mai lamba 89 31 38 61 ke mutum in jarraba wannan sai jarraba wancan sai ga a cikin an samu wata insha Allah kenan 89 31 38 61 assalamu alaikum na'am Mana muna lafiya, la lau alhamdulillah ya gajiya, alhamdulillah
wallahi muna jin daɗin wannan to Allah taimaka daga ina daga Benin.
da nai to to to to Allah taimaka Eh, dama zan yi tambaya.
na'am To kuma wacce ta raba na ji an yi bayani iya san wajen yadda ake har a yi sallah
inda ake inda inda ba zuwa yin sallah haka eh kuma na gani bayan shi ne yake koya to Allah Allah taimaka Allah taimaka ba da na Allah taimaka Allah taimaka alhamdulillah dan uwa mai magana ɗaliban ilimi na ɗaukan ƙur'ani da farko dai abin da yake wajibi ga su masu karantarwar su karantar da yara manya da ƙanana girman alƙur'ani darajar alƙur'ani da ana so a kare mishi da abin da bai dace ba kuma da ba a so a yi wani abu zai kai kaskanci ga alƙur'ani wannan shi ne kamata a ba su muhimmancin abin san girman shi amma eh, ba iya cewa yaro kaza bai ɗaukar ƙur'ani gaba ɗaya don ƙur'ani ƙur'ani ne ko da jinsi iya ƙur'ani ƙur'ani ne don matsalar za ka samu yaro ƙarami da ƙur'ani a kan shi kaga babba izhi biyar izhi goma kaga ƙarami yaro ƙur'ani duka a kan shi gaba ɗaya ko ya kai iya neman sabka gaba ɗaya kaga anan an aka ce yaro bai ɗaukar ƙur'ani akwai matsala sai ga yaro ƙarami ne amma ƙur'ani a kan shi ko iya ƙwarri har da shi gaba ɗaya da haka kenan ba iya cewa yaro kai ɗauka a abin da ya kamata dai su malaman su karantar da yaron daraja alƙur'ani ya san girman alƙur'anin kaga a lokacin kaga ba zai wulakantar da ƙur'ani ba ba zai wasa da shi ba shi ne kamata amma ƙur'ani ƙur'ani ne dan ka ce izi ɗaya ne yana iya wasa da shi a shi ma matsala ce a idan ma dan ma matsala ce da a ce mai ɗan izi ɗaya yana iya abin da ga dama da shi ƙur'ani ko da aya ce aya ce ƙur'ani ce yana da daraja a wajen Allah ba a san a yi mai abin da ya shafi kaskanci Allah mana muwafaka wannan yan washi ne illa ƙara jaddada cewa lamba da biyu ce muka bada mun samu ƙari ta ita wannan ta ƙarshen ta gidan radiyon ce ta wannan ta mai lamba 89 31 38 61 kenan ka turvenef 31 38 61 wacce ta mata harko da ita da koda mun tashi ta waccan ita ce kenan da zai iya aiko da whatsapp ko da whatsapp na iya ta wannan tana iya ta whatsapp kenan da ita ce nake aiki lamba ta yasa da nake badawa ko whatsapp kenan da ita take da ita take aiki ita ce 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 wannan su ne lambobin he ta move ta ma na iya kira da kadin da akwai matsalar layi in kai wannan ba shiga kai wannan iya ka samu wannan a cikin dai uku wannan insha Allah ka samu wanda zaka shiga ko da wannan bata karba ba insha Allah Allah mana muwafaka kan daidai kuma kura kula gafarta mana ko da dai mun bayani ko da baka samu damar shiga ba tunda ita wannan lamba ta farko ta wace kenan mutum yana iya kira daga baya kan wata tambaya insha Allah kuma ita ta farkon tana mai aiki da WhatsApp tana aiki da WhatsApp insha Allah yan muna bayani akan mai hankali na ya san mai matsayin shi a wannan rayuwa ta duniya kana nan kana da alƙalami an samu alƙabalai kai da ka daga ka balaga da abin da kai ana rubutawa Allah yake cewa malfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lan ladayhi raqibun atid duk abin da zaka yi akwai malaika kai ke kai wasa kai abin da ga dama ka hudu abin da ga dama a ana ɗoka ana rubuta abin da ka hudu assalamu alaikum na'am yana daga ina to bismillah
kamar wata rana ce ba wani kuma yi na wani
to yan uwa mas'alar wata rana da ba a wanki wasu abu ne marasa tushe a musulunci a ce wata larab gini kaza kaza yan uwa babu wata rana da aka hana wanki ko wanka don gaji kurin al'adu ne kurin basu da tushe ga addini ga annabi sallallahu alaihi babu ranar da ba a wanki ko wanka dan uwa kowace rana ce duka alkhairi kishe shi hannun Allah ke Allah ke abin da ya ga dama babu wata rana mai alheri ko rashin alheri a yau da kai da ka samu kuɗi wani yau ya talauce wani duka ma yau ya mutu wani yau ya kare wani yau sama lahiya da haka rana ba wani abu tasiri a cikin wuni alkhairi ko kishi alkhairi duk abu ne daga Allah subhanahu wataala shi wata ruwa da ta bukhari ya kawo manzana sai yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa yasubbu ibn adam yasubbu dar wa ana wa ana qalbul lil nahar annabi ke ce Allah Allah mai gima da buwa yana cewa dan adam yana zagin Allah ya zagina me zagin Allah ce dan adam yana zagin zamani Allah ta alhali ni nake juye dare da rana da ba gaibe ta Allah wani wani zamanin Allah wani kaza a Allah ya ce shi ne mai canza zamani in ga alkhairi daga Allah ke kishe shi duka daga Allah ke kaka sa wani wai zamani bai zaman kanshi assalamu alaikum na'am
Lawala da Allah muna so ku dan ma masu hannu da shuri haka dan wa'azi a taimaka ma marayu wannan shanin rayuwa da ake ciki rayuwa akwai wuya ga marayu.
haka ne su ne suka yi zama amma bukatar kowa ba su bukatar da yawa ne haka ne marayu ne a gaba Wallahi ma da rayuwa akwai wuya marayu suna cikin wuya. Wallahi.
haka ne Allah taimaka Allah taimaka insha Allah Ma da ta daga nan a to a takaice eh, tana magana akan marayu lalle yanwa me yasa matsalar marayu zaka ga mutum ya mutu ya bar iyalai da yan uwa yayu da kannu balle in ba shi da kobiye bai bar kobiye ba in mai hali ne zaka ga ana rigima ma tsakanin uwar da yan uwan su kama su ja ta ce bata yadda ba a bata diyanta su ce a'a su za su rike da wannan aka bar wani abin nan assalamu alaikum don haka bar wani abu ne amma idan mutum ya mutu ba shi da wani abu da ya bari na gado na kirki saka ga wanda ya kamata su mantu za su ɗauki wani wani yaran mafi yawa na matsala take ya su ja da baya ya bar ma uwa ɗiyanta ta yi ta fama da su wannan wannan akwai laihi ne Allah kama balle yan uwa dangi da kusa nan ba wani ya kamata ba kama ka Allah zai dan wanka dan kananka kana kallo ya mutu kamar shi tutarta to wallahi Allah zai kama ka da mas'uliya assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Mun laya.
lafiya lau alhamdulillah Wai malam tambaya ce gari yau.
to
Wai kamar mutum in yayi noma.
eh Wai dole ne ran larawa ne ba karya.
to kai daga na kake manomi
Eh? Daga Daga nan- garin ba, gangarin gogo.
to to to to insha Allah a takaice magana karyawa wannan duka a cikin al'adu ne a ce ba a fara karya tun muhe laraba wannan dole da al'adu ne kwarin Allah baka alkhairi babu wata rana da ba a karya tumu ko a ci wake me yasa ba a ci wake rana kaza ake cin wake kayan abu ya he tumu ne ake wa karyawa dole hadi daga yan wasa ake cin gujiya a tona gujiya ko a ci wake kayan lokaci dole al'adu ne gaskiyar magana kwarin Allah baka alkhairi ka ci kama Allah godiya ku ci kuma Allah godiya na ni'ima da ya baku ta arziki ta hatsi ce ta dawa ce wake ce guje ce ku ci kuma Allah godiya kuɗa muna magana da baiwa Allah da ta yi magana marayu haka ne to muna magana marayu akwai na taimakawa na unguwa ne na wani marayu ba na bane ba wani alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ana wa kafiru yatimaka hatina fil janna manzana na cewa da ni da mai taimakon marayu ya gwada ya tsashi guda biyu nan kusa haka muke gani gashi a gidan aljanna ƙwarai fadala ce ba ƙarama ba taimaka maraya abu ne mai ladan gaske ko ba naka bane to a yanzu muna magana so da yawa za ga mutum ya mutu wanda suke haƙƙi ne wajibi ne su ɗauki wani wannan yaran ko na yaran wajibi ne a mahin su ja da baya suke ɗiyansa kaɗai su manta da wannan ɗan uwa nasu alhali kai ne wajibi ɗan wanka ɗan ƙananka ƙananka ne baban ku ya mutu kana da- kai kana da girma shi ƙarami ne ya balaga ba kai wannan babban wa kai ne wajibi kai ƙasa da sama ka nemo ka taimaka ma wannan ƙane naka ko da uban ku ɗaya ko da ko da uban ku ɗaya kace a- a a uban mu ne ɗaya ko uban kai ne babba kai ne ko uban ku ɗaya ba uku ɗaya ba kai ne mas'ul akan wannan yaro to da yawa matsalar tana wakana ne ga yadda ake bar ma mace kurin ɗiyan balle in ba a bar wani abin duniya ba amma inda aka bar abin duniya zan ga ana gwagwarmaya ana rigima tsakanin yan uwa dangin miji da dangin mata ko da mace tana fama wannan abu ne sananne in wa takaice dai muna fatar za a gano muhimmancin taimaka ma yara na'am assalamu alaikum Assalamu wa alaikum salam
alaikum.
Na- lafiya lo alhamdulillah Ya yi ma ya yi.
alhamdulillah Amma da ne gare.
to daga na kace kai
Da gure ina da gure gure.
to bismillah bismillah
Eh, wani ana wata bada gare ne kamar ke ara kuma ne kuna kuma kuna ke da ɗaya zuwa ba ku da bayan shi.
eh Kuma eh ya mana har ne kuma gure.
eh Kuma shi ne ake cikin ana ne da su ne kada a ta ba da ke ba su ta ke da bayan shi ko kuma ya zo.
ya zo
Ko kuma ya zo ya za.
ya yi shekara biyu ya dawo ko ku bai zo ba Ke da bayan.
to a takaice zuwa ake ita mata take kara wurin shari'a Eh, tana da haƙƙin raba armi ya wuce shekara guda kuma ya kiza wada man abe zo ba kenan mace take da haƙƙin wannan ta yi haƙuri ko ta ce ta yi ƙara in ta da ƙara dole alƙali ya diba ta mai labarin da biya zo ba balle yanzu Allah ka waya yanzu ba kamar da bane ba yanzu in Alibi yake in Algeria yake ana iya samun waye labarin ka zo ba ka zo ba to gashi mata ka ta ƙara in ba ka zo ba to za ka kashe armi alƙali ya kashe armi alƙali ce zuwa a wannan wannan wannan wannan kurin alƙali da shengi a kun arba alƙali amma ba ba gida ba kurin ta wajen shari'a ta gaji shekara guda a yi arba almi kun ta armanta tunda ba ta mina mina shi da ake cewa da an ce lokacin da an san duniya take ciki yanzu ko inda mutum iya raye ko ina kowa san waya babu inda yanzu ba mu san waya ba ko a ƙauye yake ko a cikin dutse yake yanzu ba inda ba waya bai san bai aiko ya ce gashi na ina wuri kaza ko kaza kaza duk wannan yake ta yanzu ba irin da bace ba duk da aka shekara mace tana dama ta yi kara ta ce ni ko gaskiya na gaji bai zo ba to a raba mu ko a kira shi a gami ka zo ba ka zo ba a yanke ko kuwa ba la irin wannan kamar a san yanke gaba da shekara da shekara da shekara biyu wani alƙali ya dama alƙali ya raba wani arma in ta ƙare yadda a ba ta wani mujirma amma in a ce misali arma aka yi kuma ba a kwanta ba ma irin wani abin da ake daga can kuma daga baya yanke wannan ba ma magana idda inda ake idda inda matar shi sun kwanta amma inda arman ne an yi dama bai zo ba kuma ya kizawa wannan kurin raba za a yi ranar mahaifi arman ta sabo babu idda ga wadda miji bai kwanta da ita ba in aka raba su ko suke ta wallahu alam muna fata da yan uwa kenan za su muna magana wannan baiwar Allah wannan nasiha ce muna fatar su don na zama babban magana wanda yake da ake samun matsala na gama maka barin marayun a hannun mace alhali akwai yan uwa to wannan taimaka ma wannan mata ku yan uwan miji ba wani wace ya kamata a haƙƙi ne a kanku wajibi ne kan duk wanda yake mai kusa da yaro duk wanda yake mai kusa da yaro dan kananka ne dan wanka ne kananka ne uwa ku daya ko uban ku daya duk dai jini na kusa da kai to idan wannan yana zama maraya kai da girman kai ba kiran kato maraya dan maraya annabi ce latimin ba da italam annabi ce ba ba marice bayan balaga kenan kai babba ne to kenan kai ko da uban ku daya yanzu kai ba kiran ka maraya kai ka balaga kai babba ne kai maganaci ne wannan kanuna ka za ka yi bakin iya kokarin ka wajen kaka bar ma osu kulawa da wannan dan kai ba iya dan ma misalar dan ma uku ɗaya ba ko ku a dan wanka ne dan kananka ne ya mutu ya bar maka ko da wajen usu suke ya kamata agajin ka ya zama tona iske wannan uwa eh haka Allah ce Allah ce Allah mu Allah ce wa Allah mu nudu lahu rizqun kisbatun Allah ce me al munudu lahu wanda yake wani mai kusa da yara ko ba ya mutu uwa ne kane ne kanin uba ne wan uba ne shine haƙƙi zai ce da wani yaro zai kula da shi ta ɗaune shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am
assalamu an lafiya ko daga ina daga tuniya to bismillah
muna ƙara jinjina mu ga Allah ba da lafiya amin Allah taimaka Allah taimaka Allah taimake mu muna jin daɗi da wannan Allah taimake mu da aiki Allah taimaka Allah ya yi to amin kenan inda haka mutane za su san to kaga wannan wai bangaren wajibi ne kuma kai mami wajibin ba ce baka lada ba a lada gare ka kamar yan wa hatta da iyalanka nan sallallahu iya cewa hatta abin da zaka sa a bakin mata kana lada yawan da yawa akwai mai tsammanin ciyar da mata ciyar da iya kurin kana wahala ne kurin kana wahala kullum ka je ka dawo kana ce sai da kamar wata asara ciki a yan wa ciyar da mata ciyar da ciyar da iya wani abu ne wajibi kuma da lada duk abin da ka mata ko diyanka Allah zai baka lada gobe kiyama a cikin mizaninka ka dauka kamar kai wahala ne assalamu alaikum na'am assalamu alaikum ha
Ina so a mara bayani akan bugun kasa.
da kai daga daga na kace kai
a nan zangar nake na garin yi ganin mutane da su kan su duniya har ana neman a halin bugun kasa a garin nan ana cewa an musu to shikenan na shiga bayanan ka to dan uwa mas'alar bugon ƙasa babu wata mazhaba a duniya da ta amince da ba malami na addini ko da iyaye zace mai bugun ƙasa halaka ne dai yana kan shi ko neman neman abincin shi kuran amma bugun ƙasa bane ittifaqi ne cewa haramu ne kuma kafirci ne ya baka buga ma ƙasa ya baka labarin ƙarya za a yi kaza ko an yi kaza wani ne sata ko wani ne maki magani wani zai maka magani kaza aka kaza duk wannan wannan haramu ne kuma ga zai kai mutum kafirci domin yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana ba mai bugawa ba yan uwa ka dauko duk tattauna na addini tun daga ƙanana sala kai sama sama da wannan zuwa sun ta sa shi fara mun littafin addini daga ko ta maza ba daga an yi babu ridda me ridda me ridda an ta kufrul muslim musulmi zama kafiri daga cikin ridda ka yau suna suna cewa man da'a man da'a ilmul ghaib cikin wata salil haka cikin ashifa duk wanda ya da'a sanin wani abu na gaibu yace ya sani to kafirci ne musulmi ne ya bar addini ya ridda ya kafurta da haka annabi ke magana cewa man ataka hin aw arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu bakar kafir bin uzula alama musa salama ma da ruwaye manzana yana cewa duk wanda ya je wajen mai kahin zai ce boka ba boka ba dan ne kai mai karfin ba boka ba mai wa kahin duk mai ba da labarin gaibu abinda aka yi ko za aka yi arraf abinda aka wuce baya waye kaza abinda kaza waye sata waye magani wanda maka magani kaza kaza haka suke gama mutane rigima rikici kuran a wajen kasuwa a wajen aiki a ba ƙarya ce wane ma kaza ire-iren wannan shi na kai bugun ƙasa arme ne a ce har kawa ce baka kawa ce ba sa'a da sa'a duk wannan bugun ƙasa ne to wannan kasa bugun ƙasa kusa ba malami ɗaya na addini zai ci halaka ne illa suna kun na samun abin duniya amma laihi ne haramu ne ya kai zuwa kafirci to idan manzo Allah sallallahu ya ce wanda ya je ma wajen irin wannan mai ban labarin gaibu boka ne mulki malami ne almajiri ne zai baka labarin abin da aka za a yi a gaba ko abin da ya wuce baya na gaibu annabi ce sai ka yarda to ka kafirce alqur'ani haka manzo Allah ce assalamu alaikum lafiya lalon daga ina
Abdurrahman ne.
na'am daga ina Abdurrahman ne. Wanda yake cikin gida na wajen umma.
to ni ina ina cikin karatu ne ne ina karatu A gurin gara.
Mm. kenan eh, idan manzana sallallahu ya ce wanda ya je wajen dan ba da labarin gaibu ya tambaye shi ya yarda ya kafirce ma alkur'ani me alkur'ani ce qur'ani ne Allah ya ce walla ya alamu man fi samawati man fil ardi ghaiba illa Allah gaya musu annabi sallama cewa sama da ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah shi wannan ya zo ce ya sani ba ƙarta kin ya ƙatar alƙur'ani shi ne haɗarin abun to idan manzo Allah ya ce wanda ya je ma wajen mai ba da labarin gaibi ya kahurta wata ya ga to ina ka shi mai labarin kada shi ke neman kadan aka huce ki wanda ma ya je wajen shi annabi ya ce ya kahurta to ina ga shi mai shi na ga shi mai dubal daga wa gaskiyar magana mutum ya kauce ma zuwa wajen yan duba mai neman tsira da imanin shi kuma don da yawa suke gama rikici sa mutum cikin rikici a gama ka da faɗa da wani a gama ka adawa da wani a ce wani nema magani wani nema kaza wani mai dogo dogo wani hori ne ta duk mutum iya kewa da dogo da gajere da baki da hori ya zama wani kawai tamce ko ga a cikin wajen in a kasuwa ne sai na gama kai kai kai ce wani ne kuma shi wani waye dabara ce ta bokaye duk din ake an samu an samu baki a wurin an samu baki an samu dogo an samu gajere an samu matarwada ya ce wani wankan tarwada dogo shi maka magani to kaga wannan da an gama rikici haka suke irin gama rikici na al'umma gaskiya mana duwa wa mutum mai neman kare imanin shi ka yi nesa da su zuwa ka tambaya ka yarda kafirci kafircin alkur'ani kuma yace ka je ma ka tambaya ko da baka yarda ba ka san wannan boka ne ka je ka yi tambayoyi annabi ya ce ba ka sallar kwana arba'in babu sallar kwana arba'in ka ce ma kunan ba ka dawo ma ka tambaya ma yau ka tambaya amma kana shakka shakka to ka tambaya ma annabi ji baka sallar kwana ma kaga nan hadarin zuwa wurin shi ma babban abu ne muna fata mu mutane kullum muna magana cewa mutum ya kare imanin shi a rayuwa ba mai hadari irin a same ka da ka huce da gama Allah ko shirka da Allah kana ilahi da mutum da yawa ko wani maganar zina shan giya ƙarya mutum ya tuba ko bai tuba dai bai da ba da wani a wuta amma idan mutum mutu babu imani gaba ɗaya fa to kaga wuta haka shiga ha abada ne Allah kiyaye shi ake fata duk abin da mutum zai mai imani ya kauce ma gama Allah da wani ya kare imanin shi daga rushewa mai rushewa daga an ci kare da kina gabar addini sai kuma sabo ya kasai kalmar shahada ya sai kalmar shahada ba magana in duk kai a ce da amma ya zina ya sha giya lahi ne babba akwai azaba eh za maka azaba a maka azaba amma babu cewa har abada ne amma aka mutu babu imani to duka har abada ne aka shiga wuta ba huta amma laihi ya zina ya sha giya ya karya wannan mutum zai ka iya a mai ukuban ba a yi mishi ba duk ukuban da ya sha dai wata ran akwai tsabanin hutawa amma ka mutu da shirka da kahurci kaga fofofo ne an kare ina muna fatar yan wa masu bin ta hanya ta sadarwa za su iya lambar da na bada kenan wannan ta ta farko ko da mutum bai samu shiga ba a yanzu zai iya kira na daga bayan lamba ta ce insha Allah ta lamba ta mafikin da ta irin misali 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu 96 99 01 sosan da ya tana kuma ke koda mutum wasu ne na iya da ita insha Allah Allah kai mu shirin na rana ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات
magana an Najeriya.
آه tana kai ƙasa gadas Sosai ba.
abu Wallahi yankin Maraɗi, yankin Azare, eh yankin Najeriya duk tana shiga. Da Zagora ake kira. Tun da Azare sosai yankin nan na wannan